الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحديث 18 ga watan al-muharram shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 6 ga watan septemba shekara ta 2020 lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na sahil bukhari za mu tashi a كتاب التفسير تفسير سورة النساء فدم الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا نعم على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال ابن عباس أسفل النار نقبا ترفا قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم الأسود قال كنا خلف عبد كنا كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرمان فرماني بالحساء فأتيته فقال فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرفت وقد عرف ما, ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم
نعم
باب قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله ويونس وهارون وسليمان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى متى بن متى قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عداء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب متى متى فقد كذب نعم imam bukhari ya kawo mana wannan babi da ya buɗe shi da wannan aya da Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira lalle munafikai suna cikin wato kasan kasan wutar jahannama minan nar in an ce fi darkil asfal ana nufin asfalin nar mataki na ƙarshe a can ƙasa na wuta munafikai a ciki suke walan tajida lahum nasira kuma ba za ka taɓa samun mai taimaka musu ba in ji Allah Allah karba mu da munafurci Abdullahi ibn Abbas ya ce asfalin nar duk munafiki yana ƙasan wuta asfalin nar yana ƙasan wuta ya ce da Allah ya ce nafaƙan abin da ake nufi na faƙa inda Allah ce fa'in istata'ata an tabtaghiya nafaqan fil ardi kalmar nafaqan ne yana nufin saraban wato wata hanya shine nafaqan saraban kamar wani rami da zaka iya bullewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai suna can ƙasan ƙasan wuta a darkil asfar wasu gidaje ne a wutar jahannama suna da ƙofofi da ake rufe su ana hura wuta ta sama ana kuma hura wuta ta ƙasa gidaje ne na wuta da akwai wuta ta samansu ana bunko wuta ta sama ana kuma bunko wuta ta ƙasa mala'iku suna hura wuta ta sama suna hura wuta kuma ta ƙasa to su 'yan addarkil asfal suna can ƙasan ƙasan wutar kuma a ƙasan su ma akwai wuta sama wuta ƙasa wuta su ne suke cikin asfalu wato safilin babu wanda ya kai su ƙasƙanci a cikin wuta su munafukai me yasa aka ce saboda su munafukai bayan kafircin da suke ɗauke da shi sun kuma hada da yawan musulunci izgilanci shi yasa Allah ya musu wannan sakayya izgilanci musulunci tozartar da musulunci fada da musulunci kuma abin da ya fi muni shine sai su bayyana su musulmi ne amma kuma da su ake kewayawa aikin musulunci in an ce munafiki ana nufin al-muzhir lil islam wanda a zahiri yake bayyana musulunci al-mubtinu lil kufri amma yana ɓoye kafirci shi yasa azabar munafiki ta fita kafiri azabar munafiki ta fita kafiri in ka munafiki kaga kafiri to to kafiri ya fi munafiki gata ranar tashi alkiyama la ilaha illallah la ilaha illallah Allah kiyaye mu ya zo a cikin hadisi wanda Allah ya mana bayani na wasu ɗabi'u waɗanda ɗabi'u ne na munafurci don mu guje su salasun man kunna fihi afwan akwai sifofi guda uku wanda ya zama yana da wannan sifa to kana munafiqan khalisan idan haddatha kadhab wanda ya zama yana da ɗabi'ar in ya zo magana sai ringa ƙarya to wannan alama ce ta munafiki ƙarya a cikin zance ya mai da wannan ɗabi'a ta yin ƙarya ita ce ɗabi'arsa mutum ya yi ƙarya a gida ya yi ƙarya a wajen aikinsa ya yi ƙarya wa abokanansa ya yi ƙarya wa duk waɗanda yake mu'amala da su ma'ana sifa ta yin ƙarya a magana sifa ce ta munafurci ana jin tsoron wanda ya zama makaryaci a cikin sha'aninsa to zai zama munafiki Allah ka kiyaye wa idza wa'ada akhlaf zai yi alƙawari kuma zai saba mutumin da za a yi alkawari da shi ko mun karancin alkawarin kuwa sai ya zama ɗabi'arsa ne saba alkawari ba wai wanda aka yi guda ɗaya biyu ya saba ba shi ake nufi ba wanda ya zama halinsa ɗabi'arsa insha Allah in dai kun yi alkawari to shi baya cikawa kuma bai damu da karya alkawari ba to wannan alama ce ta munafiki shi yasa malamai suka ce in mutum ya san ba zai ma cika alkawari ba to kar ma yi in mutum ya ma magana ya ce kayi alkawari ka ci ba alkawari ne ba zan dai yi kokari amma maganan alkawari kana bi na bashi na yi alkawari a'a to sai dai in mutum ya ga kuma zai cika to sai ya ce eh ya yi alkawari wani ma ba a tambaye shi ba cewa yake wallahi ya yi alkawari zai yi kaza so ka rataya wa kanka nauyi da Allah zai ce tambaye ka akai shine wa idza wa'ada akhlaf in yayi alkawari sai saba sifar munafiki ne wa idza tumina khan haka kuma shi munafiki an ba shi amana sai ci amana ga ƙarya ga saba alkawari ga cin amana in dai amana ce ka bashi to zai ci amana ba zai kiyaye amana ba ko amana ta magana ko amana ta arziki ko amana ta sirri amana dai wani ga amanar kaza ko amanar dan adam kana iya ba mutum amanar danka kana iya ba mutum amanar diyarka kamar yanzu misali mutum ya zo zai auren maka da ya sai ce ga amana ya baka ya haɗa ka dafa aiki ai kwarai kuwa kuma ka karba ka ce ka karba so ‘ya'yan da ake aura ake danka mutane mutum ya ce ga ta nan kai da Allah ya tace in ka kula da ita fa nema in kuma ka ce amana dai ni dai na maka abin da zan maka mutum ya ɗauki ɗansa da yake tare da shi yana son sai yana taimakonsa yana masa komai da hidindimu da halaru ya baka ka zo ka yaudare shi ka ci amanarsa ka cutar da ita to ya za a ka gama lafiya kuma mantawa mutane suke galiban yayin da za ka yi wata tsiya ko rashin amana ɗin ko ha'inci sai kake mantawa wannan matan da ka aura 'ya'yan wasu ne fa suna da iyayensu da uwarta da ubanta da 'yan uwanta da danginta suna son ta suka ɗauka suka baka saboda me saboda hukunci na shari'a to kuma sai mutum ya manta shi ma fa zai zo ya haifi nasu yaya muna gani za mu haifi yaya mata kuma muna gani za mu ɗauke su mu danka wani ba dangin iya ba na baba ka zo ka miƙa masa to kaga za ka so a riƙe maka amanar iyalinka ‘ya'yanka to kai ma sai ka riƙe amanar wasu da aka baka ka kyautata musu ka faranta musu karka ha'ince su kada ka zalunce su amma duk wanda ya shuka tsiyafa zai girbe ta wannan sunna ce ta rayuwa komun tsawon lokaci komun gajarta to wannan sifar munafiki kenan akwai ƙarya akwai karya alkawari akwai cin amana amana tana da nauyi Allah ya faɗa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula saboda nauyin amana aka bujirar da ita a sama da ƙasa duk suka kasa ɗauka duwatsun duniya gaba ɗaya Allah ya ce ga amana suka kasa ɗauka suka ce ta musu nauyi wa hamala hal insan amma ɗan adam ya rungumi wannan amana ya ɗauka Allah ya ce lalle ya zama mai yawan zalunci jahulan da jahilci da wauta to ga ta nan dai amana an ɗauke ta amma ba a iya cika ta su duk wanda yake da ɗabi'arsa kawai cin amana ta wannan sifa ce ta munafiki tacaccen munafiki ko a wata riwaya an ƙara fajirci a wajen husuma hayaniya da husuma cikin mu'amalar munafiki wa idan khasama fajara da kun yi husuma da shi zai iya cin mutuncinka zai iya wulakanta ka zai iya gaya maka magana ana jin tsoron wani abu na husuma ya shiga tsakaninka da wani don zai iya keta darajarka to wanda ya zama ɗabi'arsa ne wannan to kana munafiƙan khalisa ya zama munafiki tacaccen munafiki makomarsa kafiri ma fi shi jin daɗi duk wanda aka ce ai wani munafiki ne to wannan ka ɗauka wato illarsa ta fi ta kafiri kuma bala'in da zai gamu da shi a kiyama ta fi ta kafiri ke sa munafurci babban abu ne kwarai da gaske kada mutum ya yadda ya sifantu da sifa ta munafuki daga cikin sifofi na munafukai da malamai suke faɗa shi munafuki a zahiri ne fa zai nuna maka yana musulunci amma wallahi ba wai ya yadda ɗari bisa ɗari ne da musuluncin ba yana yin musulunci ne don idan mutane amma a cikin zuciyarsa kafiri ne suna bakin ciki in sun ga musulunci ya ci gaba munafukai kuma duk inda za a yi a murkushe musulunci a cutar da shi to da su za a haɗa baki amma fa za su zo tare da ku suke komai kai in kai wasa ma za ka ce ya fi kusanci da Allah amma wallahi in aka zo yi wa addini tuggu ko illata musulmi ko cutar da tafiya to da shi ake yi ga bala'in munafurci da yi da mutane da inda munafiki yake in ya koma gefe sai ya zage ka amma fa in kun haɗu da shi yadda ka san zai rungume ka saboda ƙauna da soyayya amma da ya samu guri diga zai ɗauka ya ta sare ka duka wannan sifa ce ƙazantacciyar sifa ta munafukai manzon Allah ba wanda isha wahala da shi a da'awarsa irin munafukai shi kafiri kai tsaye ne damun ka san abokin gaba ne damun kawai ka san abin nan amma shi illar wannan yana tare da ka yana gindinka ya san sirrinka ya yaƙe ka ya ɗebi sirrinka ya kai wa abokin gabanka shi yasa wani sahabi ba fa munafircin yayi ba Hatib ibn Abi Balta mun karanta da ku hadisin Bukhari manzala ne shirya zai je Makka zai je yaƙi kafin a sanar da kafaran shi ya maza ya je ya gaya musu saboda yana da dukiyarsa a can yana so a ɗan kare masa ita kar a je ta fada cikin ganima ya ce da Allah a taimaka masa shi kuma dan Allah ya yi ba wai dan munafurci ba a shi ba a son maganar ta fita da labari ya zo gashi nan sayyidina Umar takwabi ya dauka ya ce ya rasulullahi da'ani adribu unuqahu ya manzo Allah ba ni wuri in sare wuyan wannan munafiki da'ani adrib unuqa hadha almunafiq ka bani dama yanzu in sare wuyan wannan munafikin wato laifin munafurci hatta kai ga sahabi zai ce a ba shi dama ya yanke wuyan mai munafurcin nan wannan bawan Allah ya ce wallahi ya rasulullahi ban yi munafurci ba ba munafurci ne ba wallahi kaji kaji kaji abin da ya faru to Allah ya kaddara cewa ya je yakin badar sahabi ne babba wanda ya je yakin badar annabi ya ce baka san ba cewa duk wanda ya je yakin badar Allah ya alkawari ya yafe masa to karbi da shi so jama'a munafurci abu ne wanda yake bai da kyau mu yi kokari mu yi kokari mu nesanta kanmu daga nifaka duk yanda za a yi mutum kariya shiga sahun munafukai Allah gyara mana halin ya kawo hadisin Umar ibn Hafs malamin Imam Bukhari ne qala haddathana abi yashi babana ya gaya mun shine Hafs bin Ghiyas mutumin Kufa ne Hafsu ibn Ghiyas متم كوفني قال حدثنا العامش شين سليمان ابن محران قال حدثني إبراهيم شين إبراهيم النخعي عن الأسود دقى أسود شين ابن يزيد النخعي أسود ابن يزيد النخعي شي ونن كاوني قشي إبراهيم النخعي قال يشي كنا في حلقة عبد الله mun kasance muna halkan wato abdullah ana nufin abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud galiban idan mutanen kufa suka ce abdullah a cikin hadisi to suna nufin abdullahi ibn mas'ud muna majalisinsa da halkarsa sai ga faja a huzaifa sai ga huzaifa shine huzaifa ibn al-yamani ya zo hatta kama alaina sai ya tsaya a kanmu a bai zauna ba fa sallama sai ya yi sallama sun maƙala sai ya faɗi wata magana ya ce laƙadu unzilan nifaƙu ala ƙaumin khairin minkum wannan sahabbai sun mutu sun tattafi lokaci ne na tabi'ai da yawa da kuma kaɗan daga cikin sahabbai sai huzaifa ke cewa ina shaida muku an saukar da munafurci a cikin mutanen da sun fi ku alheri laqad unzila nifaqu ala qaumin khairin minkum an saukar da munafurci akan mutanen da sun fi ku alheri me yake nufi da wannan magana abinda yake so ya ce ku yanzu galibin ku tabi'ai ne da tabi'i tabi'ina ko in ce tabi'ai ne da wasu daga cikin sahabbai to ina so in shaida muku an yi zamanin da ya fi ku alheri shine zamanin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an saukar musu da munafurci dan a jarrabe su dan ku lokacin sahabbai da annabi ai yafi wannan lokacin to tun lokacin su aka saukar da munafurci a matsayin jarrabawa ya ce da su sun fi su alkhairi ne saboda su waɗancan suna tabaqatu sahaba ne kenan tabaqatu sahaba khairun min tabaqati at-tabi'in sun fi tabaqar tabi'ai to amma da aka saukar da munafurcin a wancan lokacin a matsayin jarrabawa da yawa akwai waɗanda suka ridda ko kuma suka zama munafukai Allah ya ɗebe alherin a tattare da su ɗabakar sahabbai ɗabaka ce ta alkhairi amma duk wanda ya zama munafuki to ya fita daga wannan alherin to idan har munafurci an saukar da shi tun a lokacin sahabbai wasu sun fada sun zama munafukai sun fita daga layin sahabbantakan to ina ga layin ku ku tabi'ai ko tabi'i tabi'i ne ko kuma mu yanzu na'am idan waɗancan ka ce ba su yi firi ba ba su iya kubuta gaba ɗaya daga munafurci ba wasu sun zirma waɗanda su ne mafiya alheri to ina ga mu ina ga tabi'ai ina ga tabi'in tabi'ina ina ga to mu yanzu kaga ayi masifar ta isa duk inda ka ji ana faɗa da musulunci a duniya to akwai gudunmuwar munafiki kusan da wannan duk inda ka ga ana zubar da jini ana kashe musulmi wallahi akwai tallafi na munafukai kuma munafukan na me na cikin gida wani soja nan ya zo na yi muku bayani shekaran jiya ya zo nan yake mun daga can maiduguri ya zo can inda ake boko haram ɗin nan ya ce malam ai mana addu'a ya ce wannan abin fa yanzu akwai shi wallahi ya ce akwai garuruka gaba ɗaya boko haram ɗin nan ne a ciki ya ce za mu gwamnati ta gina wa wasu ƙauyuka wasu lokar gamin gidaje an ce a koma mu kuma sojoji an ce mu kewaye garin gaba ɗaya muna gadin su ya ce amma malam abin da zai baka tsoro a cikin mutanen da muke gadin su ɗin mutanen garin akwai kuma informant informant na su boko haram ɗin don haka mun zo an raba mu muna ta gadin su suna bacci ko ya ce mun kuma mun kewaye garin mun yi rami da bindigogi muna gadin su kullum ba rana ba dare ya ce wallahi sai dai mu ji an kawo mana hari kuma mutanen ƙauyen daga cikin mutanen garin a cikinsu akwai wanda su kuma aikinsu kenan su je su ba da labari ku zo wuri kaza ku kashe mutane kaza ku yi kaza ku yi kaza su kuma ba su abin da za ba su wai in dai mutum zai samu kuɗi to ba abin da ba zai iya yi ba nifaq munafurci duk inda aka yi wata tsiya ko aka kashe wasu ko aka yi wani ta'addanci ko ana ina tabbatar maka karkai mamaki akwai makocin kama a ciki yasa babban abin da mutane suke da bukata shine a gyara musu imaninsu a gyara musu imaninsu a gyara musu alaƙarsu da ubangiji a nuna musu su ji tsoron Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa kuma a nuna musu mummunar akiba mummunar makoma ga wanda bai bi Allah ba yace to Allah tabaraka ta'ala ya jarbi waɗannan mutane to kuma fa ku bi a hankali shine al-aswad ibn yazid wancan al-aswad ibn yazid an-nakhai yayi mamaki na zancen huzaifa din na ya ce subhanallah ya ce subhanallah inna Allah ya ƙuli ya kai huzaifa ya za ka faɗi wannan magana ka ce an saukar da munafurci a cikin mutanen da sun fi mu alheri bayan Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira Allah ya ce munafukai ma a wutar ma a can ƙasa-ƙasa suke wa jalasa huzaifa ai huzaifa sai ya zauna fi nahiyatil masjid a wani bangare na masallaci faqama abdullahi shi kuma abdullahi shine abdullahi ibn mas'ud sai ya tashi sai ya miƙe shi kuma fatafarraqa ashabuhu almajiransa sai suka rarrabu shi abdullahi ibn mas'ud sai ya tashi ya miƙe almajiransa sai suka rarrabu a cikin masallaci yace faramani bil alhasa fa ataituhu yana so ya kira ni sai ya dauke ya tsakuwa sai ya jefe ni da ya jefe ni ina sai ya ce ka zo sai na zo kakan iya kiran mutum in ba ka so a ji sautin sai ka ɗan yi masa wata alama sai na ce zo fa'ataituhu faƙala huzaifa na zo wurin sai huzaifa ya ce عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم yace na yi mamakin dariyarsa shiwa dariyar abdullahi ibn mas'ud ya yi dariya ne da aka faɗi magana ya ce ai shi ya san me na faɗa da na ce an saukar da munafurci akan wasu mutanen da sun fi ku alheri wasunsu suka yi munafurcin suka tuba Allah ya karbi tubansu raja'u an nifa wa taballahu alaihim sai Allah ya karbi tubansu sai Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billah ka gani wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wannan aya tana nufin wanda suka shiga layin munafurci ne suka yi munafurci suka ji wa'azi kuma suka tuba ya ce to waɗanda aka ce za su shiga wutan nan har suna can cikin ƙasanta to banda wanda suka tuba suka gyara ka gani illal na tabu wa aslahu suka tuba suka gyara daga salah ne wa tasamu billah suka yi riko da Allah wa akhlasu dinahum lillah suka yi ikhlasin addininsu don Allah kaga munafiki bai yi ikhlasin addini don Allah ba to waɗannan tunda sun dawo fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima to wannan suna tare da mu'minai kuma da sannu Allah zai ba wa mu'minai lada mai girman gaske kenan ana iya tuba akan munafurci idan mutum ya ji wa'azi sai ya gyara in ya ji wa'azi sai ya gyara in mai rabo ne wanda bai da rabo kuma duk abin da za a faɗa yana nan a kai haka zai mutu ya mutu a wulakance kuma bukatarsa ba za ta biya ba shi munafiki har ya mutu baya samun biyan bukata zai yi ta ƙaryarsa ƙaryar ba ta ta biya masa bukata ba zai yi ta saba alƙawarin saba alƙawarin ba zai biya mai bukata ba zai yi ta yaudara zai yi ta cin amana haka za a ga rayuwar tasa a lalace ya cutu ya cutar da iyalinsa ya cutar da duk wanda suke tare da shi so jama'a munafurci abin ƙi ne kuma abin gudu ne sahabbai sun san wasu daga cikin munafukan da suke cikinsu amma wasu ba san su ba akwai wanda har ka mutu ba za ka san munafiki ba ne shi ba a gane shi da rigarsa ba a gane shi da kaza ɗinsa sai dai waɗannan sifofin in sun tabbata akan mutum to sai kai nesa da shi saboda kai dai baka isa ka hana shi ƙarya ba kai dai baka isa ka hana shi ƙarya ba kuma baka isa ka hana shi saba alƙawarin ba akwai wanda cikin mu'amaloli za ka ga kawai kai ka riga ka fahimce shi in dai zai ma magana to sai ya ma ƙarya ko kiran kai a waya sai ka kai wannan makarecin zai zo ta mun ƙarya ba zan ɗauka ba haka ne ɗaiɗai kuma duk za ka iya ganewa ba za ka yi mu'amala ya maka gaskiya ba so in ka zo yin mu'amala shi za ka sai ka ji ana cewa to ai dai mu'amala da wani sai haƙuri sai ka ji gabanka ya faɗi saboda ba ka da yadda da shi kuma zai iya maka illa a ta ko'ina fa akan harkarka ta duniya akan harkarka ta kaza akan harkarka ta kaza yanzu hatta babi na kasuwanci in ana gaya maka munafurci da rashin gaskiya da ake da cin amana wallahi abin zai gigita kama nan za ka tsorata in harka ce ta aikin gwamnati in ma harka ce ta siyasa za ka sha mamaki 'yan sara suka da wanda yake gashi yana tare da kai amma wallahi a zahiri ne amma a goyi wallahi maki ne gare kamar wannan duk wanda ya mu'amala da mutane dole ya fahimci wannan sai da wanda bai shiga harkar mutane ba shine zai mamaki shi yasa zaka samu saukin hawan jini in wani yanka maka wata tsiyar sai ka ce ba mamaki rayuwa ce kawai shi da ka fahimci mutum sai kai fakin ɗinsa gefe sai ka rabu da shi ka wuce wurin ka nemo wani kuma Allah ka kiyaye Allah karama mu nufa to sai aya ta gaba inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin har zuwa wa yunus wa haruna wa sulaiman wannan aya cikin suratul nisa babi ne da Allah yake cewa mun yi wahayi gare ka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi wahayi zuwa Nuh ya irgo sauran annabawa da yunusa da haruna da suleiman kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wa nuh wato wahayi nuhu an yi masa wahayi manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama wato an yi masa wahayi don ya nuna masa cewa waɗannan annabawa su ma ɗin aiko su aka yi daga wajen Allah kamar yadda shi ma aiko shi aka yi daga wajen Allah tabaraka wata'ala malamai suna cewa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito wasu mutane ne guda biyu suka ce ya rasulallah da sukain da adi akwai sukainu akwai adiyu suka ce ya muhammadu ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسى يا محمد mu fa gaskiya ba mu taɓa sanin akwai wani mutum da aka sake saukan masa da wahayi ba bayan musa kenan suna tuhumar manzancin annabi muhammadu sallallahu da annabi isa ba mu yadda kai annabi ba ne ba mu yadda annabi isa annabi ba ne mu dai a iya saninmu daga annabin musa ba a sake saukarwa da wani wahayi ba kawai sai allah ya ce inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin da sauran annaba da suka zo bayan shi mun yi wahayi gare ka ya tabbatar kai din muhammadu maka wahayi kuma mun yi wahayi wa sauran annabawa ma kenan kai ma annabi ne akwai wata riwaya ta Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Allah ya sauka yace Allah ya sauka da yasaluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahra ahlul kitab ne suke tambayan ka dangane da wai ka saukan musu da littafi wanda daga sama an tunazzila alaihim kitaban minas sama su sai sun ga littafin karara gashi nan littafin yana saukowa daga sama a ce wannan ai Allah ne ya aiko maka amma kawai ka je ka tashi ka ce da safe ka zo ka ce wai Jibrilu ya maka wahayi su ba su yadda ba sai Allah ya ba annabi hakuri ya ce kai hakuri faqad sa'alu Musa akbar min zalik ai sun tambayi Musa abin da yafi wannan ma shi da aka ce masa ma arina Allah jahara suka ce wa annabi Musa sai mun ga Allah a fili ba za mu yadda da kai ba Allah nan ka nuna mana shi gashi ka nuna mana shi mu gan shi haka suka ga annabi Musa saboda manzo Allah ya damu me yasa za a ce sai ya saukar da littafi an gani ba su yadda da wahayin da aka yi mai ba sai Allah ya ce ayo ai fakar sa'alu Musa akbar min zalik ai sun tambayi Musa sama da haka haka suke ta faɗa وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه الله يتي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا دام سنة فدعي سنشي سيسن قال التافن ننقرر سكتي بمي إيماني لكي وسيكا ونن وتن سيمن قيات أطلعي يا بابا شيكا باكي ليا haka suka yi ta faɗa wa annan musa shi ma ya yi ta fama da su ga ƙisar baƙara ƙisar saniya da allah ya ta kawo cikin surar baƙara wai dukka daidan a ƙare ta annabi to shi ne allah ce sun zo da buhtanan aziman wato ƙarya mai girma annan musa ya karanta wa yahudu waɗannan aya ya ba su labarin munanan ayyukan da suke yi na karyata abinda Allah ya saukar kawai sai suka ba shi ansa suka ce ma an zalallahu ala basharin min shai kai ba fa wani abin da Allah ya saukar wani mutum babu ma an zalallahu ala basharin min shai ya ce kulman an zalar kitabun lazi ja bihi musa نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون تشيما النبي suka gaya masa ba su yadda ba kowa ma ba a sauka mai da waye shine Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay' ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba yayin da suka ce ai Allah bai saukar wa wani mutum komai ba ma gaba daya su wannan ayat tana nuna mana wato irin haƙuri da annabawa suka yi da gugurmaya da suka yi wajen wato ƙaryata addininsu da aka yi da ƙoƙarin kashe su da cin mutuncinsu da kuma nuna abin da suke kai ba daidai ba ne wani dan uwa yake mun muke magana da shi akan qadiyar da ta faru a wannan gari na zagin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in kun fahimci waye munafiki to ai ba mamaki kenan dan an samu wani ya zagi annabi yana cikin mutane tunda damun shi munafiki ai yuzhirul islam zai bayyana musulunci ne amma faɗa yake da addini to an ce an ce a kashe shi an yi mai hukunci a kashe shi to wasu kuma sun zo a cikin musulmin kuma duk ina so ku yi alakar ku alakanta ma'anar munafurci da na faɗa a cikin a cikin musulmin kuma wasu sun zo suna suna yakar waɗanda suka ce a kashe wannan wanda ya zagi annabi ba za su iya fitowa ne kai tsaye su ma su da zagin annabin ba amma ku da kuka ce a kashe annabi a kashe wanda ya zagi annabi za su iya zagin ku sai gashi sun zo sun taimake shi gata sosai an ɗauki nauyinsa miskini talaka da bai da komai wasu sun tsaya masa sun ɗaukaka ƙara na'am yanzu ya samu daraja ya fi ka matsayi yanzu inda ya zagi annabi a rediyo na ji wani yana faɗa abinci muke bashi mai kyau abinci suke bashi mai kyau ana kula da shi ana kula da lafiyarsa ana kaza ya zagi annabi ya samu daraja yanzu waɗanda duk suka taimaka wajen ɗaukaka ƙaran nan gaba ɗaya ‘yan uwanka ne musulmi ba a inugu ko anace suke ba sun ɗaukaka ƙara wani mahaifa da yake yace duk abin da za ku yi ku yi wallah ba za a kashe shi ba ba za a kashe shin shin ba dan ya zagi annabi kuma fa ba mamaki ya fito da ɗan carbinsa ya zo masallacin unguwarsa su yi sallah duk mun san su mutanen nan ya za ka yi bayan da za ka yi wasu kuma sun siyasantar da abin sun siyasantar da abin sun ɗauki abin a matsayin wasa sun fara tala'ub da shi to menene daman shi malami iya abin da zai ya faɗa abin da Allah ya ce ya matsanta ya faɗa abin da Allah ya ce shikenan mun sauke nauyi an karantar an gaya mutane ba wanda ya san ba wanda bai san illar wani abu an yi to saura kuma masu hukunci shikenan wanda ya zagi annabi ya samu matsayi ya samu daraja a cikin al'ummar annabi a cikin garin da ake ganin annabi yana da gata to wallahi kaɗan kenan daga cikin illar munafurci za su iya kashe duk kuɗin da za su kashe don su kubutar da shi su cusa muku baƙin ciki ba dai kun ce musulunci za ku yi ba ba kun ce ko annabi kuke so ba to za a nuna muku kuna son annabin kuma ba za a yi abin da za ku yi kuke so din ba shi yasa Allah ya jarrabe mu da abubuwa gashi nan kuna gani kullum bala'i ne yake ta faruwa kullum har an daina ma sharhi ku daina dora wa wani mutum guda ɗaya abu kaza ya faru wallahi ku duba halin mu ba mu da kirki ɗabi'un mu ba su da kyau kullum cikin kunci ake yanzu a tarihin Najeriya ana faɗa irin abubuwa da suke lalacewa wannan lokacin ya fi kowane lokaci muni tsadar kayan abinci sai mutane su ta rubutu a jarida su ta faɗa su ta cewa ba sa sai kuma sai su manta kuma da keta alfarmar addini da ake yi zagin Allah zagin addini cin mutunci addini da makirci da kulle-kulle da ake ta yi abubuwa sun zama abin da suka zama abincin da zai mutane za su samu su ci yana nema gagare su abinci buhun shinkafa naira dubu ashirin da bakwai wanda da 'yan watanni bai wuce naira dubu takwas tara kaza ba dukka a cikin 'yan watanni ne kaɗan ya ɗaga na'am na uku ya ninka amma fa ba wanda yake tunanin wai me ya sababi an ba Allah ko ba ba Allah ba su kullum abin da yake ake tunani kawai ba a tunanin shi Allah yana da yana da sunnarsa da yake yi wa mutane komai yanzu idan ka je kasuwa kar kai mamakin an ce ma kudin sayanin kasuwa kaza babu asibiti ba magani ba magani a cikin asibiti babu likitocin kirki ba karatu makaranta yara ba sa zuwa makaranta ya mutuwa kenan babu na addinin babu na bokon ana zaune dai haka yara su ta cin abinci saboda ba su je makaranta ba kuma babu abincin da za su ci din taki babu taki da za a zuba ga damana Allah ya mata albarka ruwa yana ta zuba amma ba taki babu noman galiban inda ake noman yan ta'adda yan tada kayar baya suna can da bindigoginsu sun yadda ruwan sama ita dukansu a cikin gonakin mutane su ana mutane noma na'am ga inda aka noma din kuma ruwa ya yi ambaliya ya cinye wasu gonakin inda aka yi noman amfani ya yi kyau ruwa ya cinye ruwan duk mutane sun manta da cewa ana taɓa Allah ne a gyara mu'amala tsakaninmu da ubangiji a matsayinmu na musulmi dole mu rabtin wannan mu kulla wannan saboda mu da muka ce za mu yi musuluncin Allah sai ya jarabe mu aksar wa aksar yanzu wannan waye da yake gaya min anan ya ce tsakanin lagos da oyo da wannan dan wurin tun da aka shiga harkar corona nan lagos suka hana mutane zuwa sallar jam'i an kwashe wajen sama da wata uku babu ruwan sama a irin wannan lokacin yanzu da muke ciki din nan lokacin august ko lokacin kafin august ba lagos ba ba a iya fitowa a yi ne ba a yi ruwa ba kawai a cikin ruwa ake harka a jike ne kullum sai a jera wata kaza ana cikin abin nan amma yanzu lagos wai suna neman ruwa lagos amma sun manta cewa sun hana mutane yin sallar jam'i ne Allah ya jarabe su ku bincika ku gani wani dan wani yake bani wannan information kuma yace iya wannan tsibirin kewayen wannan gurin da suka hana mutane su je su yi sallar jam'in nan suka rufe mutane da sunan corona Allah ya dauke ruwan sama وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم kasuwa ku je ku yan kasuwa su gaya muku yadda abubuwa suka lalace a kasuwan nan abubuwan ma wani da zaka saya din ma babu babu hanyar da za a kawo kayan babu da haka mummunan abu ma ya zama mai kyau yanzu a ninka musu kuɗi kuma dole ka saya haka kurin fa mutane suke suke rayuwa gashi nan dai kawai dai musulmi alhamdulillah mutum musulmi ne ba zai ce komai ba inda za ka fasa zukatan mutane su gaya maka irin halin kuncin da suke ciki ba a cewa komai kuma a daidai lokacin kuma masu satar kuɗin gwamnati kuma suke ta satan kuɗi a irin wannan lokacin yanzu ka duba ana ƙara kuɗin man fetur kusan yanzu kusan wata-wata ne sai an ƙara kuɗi tun da ana ƙarawa ana magana yanzu har ma an haƙura ma ba a yin magana ba a yi kuma duk wannan ƙare-ƙaren fa akan talaka ne yau kawai an ce an mai da lita ta zama ɗari da kaza to waɗanda suka sai man na akwai wanda yake da man ajiyayyen mai tsohon mai da ya fi wata sai ya yi wata uku bai gama shanye shi ko hudu ba kaga an ƙara mai arziki shi kuma talaka an ƙara mai wahala to ana can kuma idan an zo za a ce za a rage ɗin sai a saukar da shi za a saukar da farashin man federal government ce ta saukar da farashin man amma gidajen man za su iya yin sati biyu uku ma ba su gyara litarsu ba amma suna gani a whatsapp ko a facebook ko a mai an ce gwamnati ta ƙara lita ta zama 150 da wani abu kawai gidajen mai za su yi ta juya wani ya ce yana tsaye a gidan mai ana sanarwa a gabansa aka ce kai daga kai shikenan an juya lita na'am to ai saboda tsarin ne bai da kyau wani za a cutar da shi wani kuma za a arzuta shi kuma baka isa a yi maka bayanin an ƙara kuɗin nan abin da aka samu me za a yi me za a yi sauransu yanzu mun sani a da a lokacin ko a wacce lokacin waye a an yi ptf ƙarin nawa ne aka yi naira nawa ne aka ɗara eh naira biyu ko shi janar muhammadu buhari shi aka ba ptf ɗin ka duba irin aikin da ya a ƙasar nan tituka har yanzu da tituka da jami'o'i da abubuwa da akan naira biyu kurin da aka ƙara da makarantun firamare da na sakandare da na jami'a da na waye akan naira biyu fa da aka ƙara a lita aka yi aikin da ƙasar nan ga baki ɗaya ta mi ta canja to yanzu naira nawa aka ƙara kuma wani aikin aka yi wannan ranar ƙarin da aka ƙara da akwai subsidy ma ba a cire ma subsidy ba misali yanzu kuma an cire to ina ina subsidy da aka cire ina aka yi me ai aikin da aka yi wallahi wallahi da na ga gidan wani mutum da na je gidan wani mutum a abuja yana aiki a kamfanin mai na ga gidansa shi kadai na ce to allah rufa asiri ba mu dai san aljanna ba amma ko a aljanna ne allah na tuba aka ba wannan gidan aka ba mutum to ya ishe shi amma shi kadai ofishi ɗaya ne kullum inda za ka gane na rantse da Allah ko gidan shugaban ƙasan bai kai nasa ba ai na shiga har cikin gidan shugaban ƙasan na gani wallahi billahi azimu bai kai shi ba mutum ɗaya motoci ko wanda baka taba ganin su ba kawai fakin fakin suna ta ƙura ne kawai shaks wahid a lokacin da muna nan ga asibitocin mu nan sai warin kwata sai sauro ba gado ba fanka ba waye datti da ƙazanta da bala'i layi in ka je yanzu asibitocinmu na inda za ka je yanzu hakan ka je amina kano wallahi motoci a cike saboda duk mutane ba su da lafiya wannan fa karka ce za a ba mutum panadol ko kafino ba da kudinka ne za ka je aljihu tukunna da rashin zaman lafiya mu ne nan muke zaune mu nan kano allah ya albarka allah ya san me sirrin da ke cikin wannan garin amma in kun tsallaka jihohin da ba sa zaman lafiya za ku gane cewa ba a zaman lafiya har yanzu da nake muku magana ina a nan nan kusa da mu fa akwai mutane fa ƴan uwanmu fa da suke gudun hijira a nan katsina a nan yobe a nan ina ne a nan zamfara a nan kyabbi a nan kaza nan din nan nan an bugo mun waya cewa yan wannan taimakon da muke nema na tsofaffin suturori na ku da kuke kawowa sadaka saboda Allah dan Allah mu zo za a turo wani hakimi aka turo daga jihar Katsina cewa zai turo a kori kura a lo da wannan kayan in akwai dan Allah a ga mutane a masallaci riguna ne mutane suna kwana a primary school ba su da riga saboda duk an bunka garin su wuta an harbe su an kokone su wasu sun gudu sun far garin baka isa ka koma ba a nan nan fa jihar Katsina ga mu ga su nan kuma yan ta'addan fa suna nan a nan jihar nasarawa ma wani hakimi shi ma ya fito yake magana nan nasarawa jihar nasarawa aka je kurin wani gari gaba ɗaya aka tashe shi aka bunka masa wuta aka harbe su aka kashe su sai ga suna ana ɗora su a kwale-kwale suna ta tsallakawa suna tafiya suna gudun hijira a arewa ba a ko'ina ba kuma 'yan ta'addan nan suna nan kai ka ce ina sojojinmu ina 'yan sandanmu ina kayan yaƙinmu ina kayan faɗa ina fushi duka mutane sun manta in Allah ya zo ɗora wa mutane bala'i ko wallahi sai bala'in ya ta zuwa wato ku tsaya ku yi analysis ma na bala'in ya za ku yi kukuta ma ba za ku iya yi ba an toshe basira to ai saboda sabon Allah ya yawa sabon Allah ta'adi duk mai barna yana da yanci amma addini bai da yanci su wallahi mu tsaya mu gyara ni kullum ina faɗa ina maimaita na ce in Allah mai hikima da 'ya'yanmu da jikokinmu ya za su iya rayuwa a ƙasar nan yaya za su iya rayuwa rashin tausayi rashin jin ƙai rashin sani ya kamata kana ganin mutane da gansu a gigice suke jiya muke magana da wani bawan Allah ya ce ka lura fa da mutane ma suna tafiya a hanya yawanci kuma mutane ba a cikin hayyacin suke ba kana ɗan kaɗan mutum abu sai zage ka yanzu yan adili sahunan da kake gani suna yawo a gari galibinsu wani ɗan wake ga mace galibinsu wuƙaƙe ne a jikinsu wallahi ya ce kana yi kana masa wani abu da ka fito ya taɓa ma mota kana yi mai magana zai soka ma wuƙa in ya kashe ka ya kashe banza a garin nan na rantse da Allah sai a ɗauki gawarka kawai a faɗa a rediyo ai wani ɗan adili sahu ya soka wani wuƙa ya kashe daga baya kuma a zo 'yan 'yancin 'yan adam su ce shi ba za a kashe shi ba shi da ya kashe ka shi yake da yanci kai da aka kashe ka kai baka da yanci baka da yanci da za a neman maka hakkinka baka da shi saboda tsabar kawai rikici ne mutane suke tattare shi mai tuka ba mashin fa ya maka barna a mota ka kuma ya fito ya zage ka kana babban mutum sai ya dura ma ashar dan abu kazanka ni za ka yi wa kaza watakila kafi ubansa kafi uwarsa kafi kakarsa kafi komai nasu kai mutum ne mai daraja kana kaza mutum uku hudu biyar shida za su haɗu sai soka maka wuka kuma yawanci haka abin yake mutum ɗaya za ga an ɗan taɓa masa mota a hanya sai ya tsaye da motar a tsakiyar mota ya sa double sigina ya fito ya ɗura wa uban kowa a shar saboda an ɗan gogi motarsa an ɗan taɓa masa danjarsa mutane ba sa cikin nutsuwa tension da damuwa ya yi yawa in ofis ɗin gwamnati ka je da kaji ce ga wani yana ana daka maka tsawa kowa a cikin rudu yake a cikin damuwa saboda me matsi kuma an ki a dawo a bi Allah la ilahi ya Allah Allah gyara mana halin Allah gyara mana halin so kun ji abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa dangane da wahayi da aike da yawan manzan Allah sassan da haƙuri da ya bashi da ƙaryata shi da ake tai akan manzancinsa ya gaya masa ya bashi haƙuri akwai annabawa da yawa ba shi ba kullum na kusa alaika min amba'in rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka muna baka labari don mu tabbatar da zukatanka wa rusulan qarqasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima manzo Allah ya ce kada ku fifita wani annabi tsakanin wani kar ku ce kar wani ya ce ni dinnan na fi Yunus ibn Matta na fi Yunus ibn Matta man qala ana khairun min Yunus ibn Matta faqad kadhab duk wanda ya ce na fi Yunus ibn Matta to yayi ƙarya wannan yana nuna mana tawazu'u na annabi sallallahu alaihi wasallam da kankan da kanshi ya Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka samu cika da imani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh